سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعبثي برحمة تأتي لنا بالزفر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آه ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا za mu tashi akan jiya mun kwana akan iskoshin nan da labaran sakamako da Allah zai ba 'yan aljanna wanda a cikin sakamakon su Allah yana gaya mana abubuwan da Allah ya tafi su wani kawai su ha ta san yadda jama'a karanta a yau baya wanda za mu ba su baro jannatul waharira muttaqi'ina fiha 'ala al-ara'iki la yarawna fiha shamsan wala zamhariran ko to wadaniyatan 'alayhim zilaluha wato suna a gidan aljannan la yarawna fiha shamsan wala zamhaja kuma wadanatan alaihim ziraruha amma kan nasaba ne kan hali wato a gidan aljanna suna karkashin wasu inuwoyi na gidan aljanna kuma wanda wannan inuwoyi daniyatan alaihim inuwoyin nan suna masu kusantowa an kusanto da inuwoyin nan alaihim akan su qaribatun makusanciya ce wannan alfin alama halli la yarawna ai gairu ra'ina ko wato wadanatan alaihim zilaluha za a kusanto musu da inuwoyi na aljanna min inuwoyin za su kusanto zuwa gare su nan zilaluha din yace aisha zaruha wato bishiyoyi na aljanna wa zullilan qudufuha za a sauƙa musu a yattare musu qudufuha abubuwan tsinka na aljanna tazlilan za a sauƙe musu wani irin sauƙe wajen mamaki ai udniyat timaruha za a kusanto musu da 'ya'yan itace sayanalu halqa'im wal qa'id da wanda yake a tsaye da wanda yake a zaune wal mutsari da wanda yake a kishin gile duk zai dinga samun damar tsanka wato wannan yana nufin a duk aljanna tana da bishiyoyi irin manyan bishiyoyi da ake musu abdauha atuwar bishiya ne reshe biyu saboda ai haka tunda a ayar baya an ce la yarana fi shamsan babu rana haka ba bukatar ma inuwa ai ba rana ko wala zam harira babu tsananin sanyi ba rana babu zafi kenan sannan ba wata ba ka sanyi kenan to har babu magana ma tana ta inuwa tunda babu ranar to amma tunda akwai hasasta kai kuma aljanna an ce taqafu ha arshur rahma al'arshin ubangiji shine yake a kamaliya aljanna sannan kuma hasasta kai haske da yake fitowa daga al'arshin ubangiji a haske ne wanda ya fi karfin ido ma ya dauka sai wannan hasasan da yake fitowa daga kamaliyar al'arshin ubangiji yawansa ya fi karfin yawan ma da kaifiyar da suke bukata kusa ta Allah sai ta akwai manya-manyan bishiyoyi wanda wannan bishiyoyi za su inuwantar da 'yan gidan aljanna daga wannan haske ne yawa na al'adar sannan bayan wannan inuwa kuma wa zulli lal qutufa bishiyoyi suna da manyan resu resuna wanda za a zama abin da za a tsinka a jiki an kusanto da shi ga su waɗanda ya tsinka din idan mutum yana a zaune ba sai ya tashi tsaye ba idan mutum yana tsaye ba sai ya durƙusa ba wato reshe ne mai ganye da yawa da ko ta ina akwai yan itacen da wanda yake a tsaye da wanda yake a zaune da wanda yake a cikin gida kowa zai iya tsinka ba sai ya san da buci ba kamar yadda Allah yake faɗa mana a can a udufu hadari ya tsinko abubuwan da ya tsinka suna a kusa yana ce wa zulmi udufu ha an kusanto da abubuwan tsinkar tazlilan an kowace musu shi yayi taushi kusa kusa yadda za su iya an sakare musu horewa ma'ana tazlilan muntahiyan an kai mutuka wajen hore musu sannan wani tsafa a rai sannan za ka da ana kewaye su fiha a cikin gidan aljanna bi ariyatin min sujjati za ka da ana kewaye su a cikin gidan aljanna nan da wasu ƙwarrai wannan ariyatin din ai wata iriyar ƙwarya ce min kidda ba inda waccan na bayan nan da Allah ya ce ka akan tana mizaju ha kafura din ba ita wace ba wannan aniya ce wato akwai ka'as akwai kuma al'awali al-ka'as shine a larabci an ce alfa'at ana nufin abin sha wanda yake amma abin da aka zuwa sai wanda za a sha giya ne shi kuma al'aniya shine kai alwi'a da wani abu wanda za a zuba ruwan sha amma wanda ruwan sha na ba na gida mai kamar inibi ne kamar wani lemo ne kamar wani ruwa ne wanda dai na shan yanzu shine al'aniya to wato duk abin da yake na bukata in ƙwarya ce wacin da ta da giya akwai ta ga shi can abai an faɗi ta sannan bayan shi akwai kuma al'awani wanda za a dinga ba da ruwan sha da wasu lemuka ko kuma da irin wannan zuma abin nan zuma da nono da aka faɗa din nan duk za ka rika sha a wannan al'awani a wannan ƙwarya wanda duk ƙwarya na aljanna za a dinga zuba musu ta shi ne ya ce wani tsafa alai za a dinga kai musu bi aliyatin da ƙwarya ne su da ta ainihin azurfa a ganin aluga an fi cewa wani daru alaihi ko saboda an ce an kawo abu dara alaihi bil aniya wato an mika musu ana tabbata amma nace Allah ya zabi fi'ilin yubafu alaihi shine mai almashi hawla shay'i bi kasra ma'ana akwai hadimai yara da yawa wanda za su ta zuwa su je su dawo su je su dawo saboda yubafu yana da da ma'anar cewa abin layan kade abin nan ba zai kare ba sabanin yudaru wanda in sha aka yi yudaru alaihi bi aniya za a dinga kan da suka zo mazaunin shan kusan nan ne za a dinga kawo musu ƙwarya abin sha suna sha sai sun tashi ya ƙare amma da kafin ilimin wani tsafu to a ƙawaru yana nufin addawaranu haula shai addawaranu ladhi la yanqadi wato to za a yi ta zuwa a je a dawo a je a dawo yadda wannan kai kawon da za a kawo musu ƙwaryar ba zai ƙare ba bi adiyatin min fidda za a kai musu kai kawo da ƙwarya ta azurfa wa akwari kaga shi ma a wannan ayar ƙwaryar da za a ba sunan Allah ce min fidda ko a can kuma a can kuma a sokin zukur Allah ya bayyana kwanuka cin abinci ne ce na azurfa ko yuzafu alaihim bisihatin min zahabin wa akwa ko a can Allah ce za a dinga kawo musu yuzafu alaihim bisihab da akushi min zahab na zinare ko wa akwa wannan kuma yace wa yuzafu alaihim bi ayatin min fidda wato abubuwan sun abinci kala kala ne akwai na zahab din akwai na azurfa din wani lokacin a kawo musu abinci a farantai na azurfa wani da kasan a kawo musu a farantai wanda yake na zinari shi ne bitanawwa min siddatin ƙwarya ce wadda ta azurfa wa akwali wato ba dole an ce min siddatin ana nufin daga jinsin azurfa din za a yi ƙwaryar ba a zai yi wa wato wajen safa'inta haskenta da ƙaiƙayinta saboda aka abu da azurfa za a ga yana da haske tas kuma yana da ƙyalli to irin wannan ƙwaryar da za a dinga ba su abin sha a ciki haske ne ta da ƙyalli irin jinsin haske da ƙyallin azurfa shi ne bi'anatin min fidda wa akwari sannan kuma da ainihin abubuwan shan ruwa wato aqda wato kamar kamar kofi a amma bila uran kamar abin shan ruwa wanda yake ainihin shi ko ba shi da marki abin shan ruwa kamar yanzu kofi akwai wanda yake da marki akwai wanda yake mara marki mara marki yake asali za ga na gilas ne mai tanki to wannan alkub shine wanda yake abin shan ruwa ne wanda babu marki a jiki za a dafa musu wannan ainihin abin sha a kofi na azurfa da kuma kofuna irin na aljanna wanda babu mariki a jiki kayan kawarira wanda sun kasance an kera su ne daga abu da yake mai santi kamar na gilashi gilashi alƙarura wato kamar abu kwalaba ta gilashi wato kofi ne wanda shi saboda wasu asarin al'awani na duniya ana yin su ne daga duma ni asari ƙwariya abubuwa ne na jima na itace na duniya to amma shi wannan wanda yake za a yi shi ne karar kawari da yanzu daga jinsin abin da ke na gwal na na karfe na gilashi wanda ana kallon ciki in an kalli cikin ana kallo karar kawari ran wanda yake na gilasai ne shi zan ikarura ko kawariran min fiddata su ma irin wannan kwalabe na gilasai min fiddata su din ma duka dai na azurfa ne ai annaha min fiddatin daga azurfa ne tura ba dinu ha min zahiraha wanda ake ganin ciki da gobe kan zujaji kamar kaskon karau da wani ta kaskon karau shine dai gila ko wanda in ya kashe kaga baya haduwa wanda ciki ana kallon waje to ana kawo musu daga shi wannan gilashi kaddaruha wanda su suka tsatsara shi ma ai aqla'iku wannan kaddaruha ma'ana sun gargazan ta shi daidai sha kaga ko yanzu ne kofi kala hawa hawa ne akwai wanda aka zuba maka abin sha sai an kara akwai wanda kuma aka zuwa maka shi da yawa sai ƙarabi to wannan kaddar ruwa yana nufin an gwargwadon ta shi daidai shan mutum amma ta haka faɗi kaddar ruwa din aka yi shi da bina'i na majahu za su kaddar ruwa sun gwargwadon ta shi nan sai fitar suwa ce gwargwaron ta kofin sai ta ai abda ya kofin suha domin su wanda suna kawo musu to su ne suka kimanta shi suka gwada shi daidai da wajen yadda shan man masu gidan suna annabi zai bukata ko kuma a kaddaru ha su ɗan aljanna da kansu kamar su ne irin yadda ransu yake so irin haka girman kofin zai kasance shine kaddarwa din yadda suka kaddara a ransu da a yadda suke kan abin shan su ya zama a yawa da girman abin to aka zai kasance shine kaddarwa sun gwargwadon tashi ta kadiran daidai mai kidarin yadda da suke so ai ala kadiri riyi sharibi wanda ya daidai da koshin wanda zai sha daidai da mutum ya sha ya ishe shi ba sai ya ci a ƙara min gairi ziyaratu wala nafa ba wanda in ka sha sai ka ci a ƙaro ba wa wannan an baka in ka sha maka ya sai ka rage wani a ciki ba shi ne ta kadiran din to zalika alayhi sharab wannan ko shine sha wanda ke mafi daɗin sha
ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا haka na za a shayar da su kaga duk ana kawo shi da bina'i da majhuli tun daga yudafu alaihi su kauna ko duka za a yi musu kaza za a yi musu kaza duk waye zai musu an bashi ne cewa mala'iku da hadimai duk za su dinga musu wannan aiki a gidan aljanna da izinin ubangiji sai su kauna za a dinga shayar da su fiha a cikin gidan ta'atan za a dinga shayar da su wani irin wata irin ya giya alka'at ba a ce kowace irin ƙwarya ta'at illa idan ta da fiha sam wani yana cikin abubuwa na laraba masu dika na larabci wato kamar abinci ne ya ga cewa sai birnin a zai kasa ma'ida kaga shi ma kamar irin na Allahumma anzil ayatan ma'idatan min sama'i din nan to shi ma yana ce ma'ida to basic abincin an riga an zuba abincin kawai ci za a yi amma idan ba a zuba abinci a kai ba za a ce ma'ida ba kamar makaraci da ake daukar jana'iza ko har an ce mata aljanaza ina makaranin kuma za ka kai ta janaza ba sai idan an ɗauki mamaci a kai amma idan ba ga mamaci a kai ba to sunanta na'ash to haka wannan ma kalma ta ka'a zai da an ce ka'a to ƙwarya ce ta sha amma an riga an zuba wannan nabi wannan giya din a ciki ko kuma leban da za a sha akwai wanda ɗauka za a sha shi ne ta'asa amma idan babu to sai da a ce ina ko kuma a faɗi sunan na irin kalar ƙwarya to wai ƙauna fi ha ta'asa za a dinga shayar da su wata iriyar ƙwarya wanda wannan ƙwaryar ta giya kenan akwai giya a ciki kana mizajuha abin da aka cakuɗa ta da shi ma tu mizaji bihi abin da aka cakuɗa wannan ƙwarya ta abushin su da shi kana mizajuha zanjabila abin da aka cakuda shi zanjabil zanjabil ma'ana almizaj kamar da muka yi jiya kana mizajuha ta'kur ko almizaj shine ma tun gazu wa tukkara bihi abin da shi ake cakudawa kamar ita giya din idan ko da giyar da larwa ke so ita al-duwa take al-mu'attaqa giyar da ke da tsatsiya saboda ta fi daɗi amma ta fi sa maye ta fi tafiyar da hankali to idan za a shafi a samu wani ruwa mai kyau a zuba a tirka don ya lalata yayin da wannan kaifin nata to yau kuma Allah yana gaya wata ce ba irin ta jiya ba ta jiya za a cakuɗa ta da wani ruwa wanda za ta dinga yin kamshi irin na kafur na aljanna to wannan kuma kana miraju ha zanjabil zanjabil shine bishiyar da yake bayar da citta ai yanzu ma alayarci zanjabil yana nufin citta saboda abin sha mai zaƙi to idan aka cakuɗa aka dandaka citta aka aka ɗauki nuka matsar ruwan citta to yana ba da ɗanɗano mai ɗan kama da yaji da kuma daɗi to wannan ɗanɗanon citta da shi Allah yake yi ba shine nan dabi to amma kamar da na faɗa ba da abin da ke na aljanna ba irin na duniya bane sai asura saboda haka wannan ƙuryar da za a ba ku kudi ita abin da za a cakuɗa shi da shi zanjabi wato an cakuɗa su da wani ruwa mai daɗi wanda yake ba da kamshi irin nan matsatsar ruwan citta saboda ya ba da ɗan yaji mai daɗi to wannan shine shine abin da za a ba su a wannan wato wannan aya suna nufin wato abin sha ɗin ne mabambanta a wani lokacin za a ba su wanda yake mai mizajin kafur wanda za a ba su abin sha da ta kuɗa shi da kafur na aljanna a wani lokacin za a ba su giya wanda ke wannan giyar an cakuɗa ta da ruwa mai yaji irin da citta irin ta duniya citta da muka sani amma ba irin ta duniya ba ce ba saboda akwai majalisin da yawa na jin daɗi da Allah ya taka wa ƴan aljanna da shi to wannan zanjabil shi ma wani ruwa ne da musamman aljanna shi Allah ya gane shi wannan zanjabil din dan ka san ba ana nufin cittar duniya sai dai kamar yadda lemo mai daɗi ake sa masa matsar citta don ya bada ɗanɗano to shi ma haka yake to wasu irin citta ce wannan ta lace ainan badalin min zanjabil wannan zanjabil din wani idan ruwa ne fiha a gidan aljanna kan ma kaltabi ana kiran wannan idan ruwa da yake ta sunansa kaltabi yani annama a haka zanjabil ruwan wannan idan ruwa kamar zanjabil ne allazi tasallu bihi al-arab wa al-arab su din dadin sa sahalul mata wanda ke dadin hadiya fil halji a gogo to wannan sunan kaltabi malaman lura kuma ibn al-anbari ya ce bai taba jin abun larabawa sai a qur'ani saboda haka kenan yana da cikin yin mubtasiratul qur'an ba sunan ne laraba ba su taba sanin kalmar wani idan ruwa da ke kaltabil ba babu shi yasa malamai suka ta bayanin cewa to wannan wataƙila kawai yana nufin asalis ne a yana nufin asaltalu ne saboda da abu wanda yake cikin sauki da daɗi zai wuce to ana ta masa asalis to ruwa ma wanda yake mai zai zama da wuri zai wuce ƙogoro mai daɗin shaka daɗi shine asaltalu to saboda alba'u wal ya din ƙari ce to kamar ruwa ne kenan asaltalu mai daɗin sa shi kuma a shek a tahir bin ashir mai a tahrir wa tanwir ita shi kuma yana jin kalma biyu ce akwai asaltalu mai daɗin da mai daɗin shaɗin kuma akwai kuma asabalu wanda wannan abun nan ainihin asabalu din shi ma yana nufin ruwa mai sauƙin wucewa din da zaka sai aka haɗe kalmar saltalu da kuma wato asabalu sai aka tashi kalmar ta asaltalu wato ruwa ne mai daɗin sha mai daɗin samu sai aka tashi wanda sunan wasu malaman malaman tafsiri sun fassara kalmar saltalu din da cewa wato idan ruwa ne ba a sani ba kai wa kalmar yake kamar Allah ya ce annabi ne sal sabilan wato wani irin idanun ruwa ne a aljanna sal sabilan ka tambayi ubangiji ya baka hanyar samu shine ma'ana sal da sabi wato ka nemi Allah ya baka hanyar girman ruwan nan kama tambayi Allah ya sa ko ka shiga aljanna ka same shi shine sal sabi ka tambayi samun hanya amma wannan tafsirin shi ma yayi saboda abun aljanna tana da ban mamaki shi ma tafsirin ne yayi sai dai amma tarkibin ba zai ce maka wannan fassara ba saboda Allah ya ce tusan ma salsabila to ya nufin salsabila din suna ne guda daya saboda haka a malamai suna imanin jihudi ne wajen ganin kokarin an gano wa ana kalmar to wasu sun fassara da haka amma za a iya lokaci kai akan salsabil din yana kuma fassara ba a san shi ba wani idan ruwa ne dai Allah dai kawai ya ce sunan salsabil ba a san menene asalin ishtiqaqin ba ويطوف عليهم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ويطوف عليهم ولدان مخلدون kaga Allah ya ta kawo kalmar tawafin nan ko saboda yana daga cikin hanya ta jin daɗi har ana cewa babu wadata idan babu hadirai duk wadata ta tana zaune a cikin jin daɗi da arziki amma da an da zaka yi ka tashi da kanka haka wadata ba ta kai ba amma tana daga zaune akwai hadimai duk abin da mutum ke bukata za ya ce ayi kaza idan ma ya zama na wadata ta kai ba sai ya faɗa ba duk abin da kake bukata hadiman gidan nan sun sani kawai sai dai a ga an kawo kamar gidan wadata ne da an zauna sai ga wayan sun kawo lemo wayan sun kawo ruwa wayan sun kawo kwanukan abinci wayan sun kawo abin goge hannu wayan sun haka kowa da aikinsa ana ta kawo abu duk abin da zai rai zai bukata akwai hadiman da suke kan wannan aikin kawai za a ga sun kawo to wannan sai gidajen manya-manyan masu mulki za a ga wannan tsarin wanda a duniya shi ne ake masa protocol ma'ana tsarin zartar da abubuwa ba ma za a faɗa ba kowane yake akwai mai yinsa to Allah ya sanya yan aljanna za su yi rayuwa ne mai kai kama da mulki mafi kaiwa ƙarshe a kyau sai ka Allah sai ka kawo kalmomin da ya tsawa ya tsawa ya tsufa alai za a ta kai kawo za a kawo kaza za a yi musu kaza to nan bayan nan da Allah yana faɗan fa duk a wannan sura halar ni'ima aljanna ce amma da anan ni'matul ni'matul masharib Allah ya faɗa na Allah bai kada irin mata yan aljanna ba bai kada irin abinci yan aljanna ba kawai duk anan abin sha yake ta faɗa abin sha ne za su sha kafur za su sha zanjabil za su sha kaza za a kawo musu akwariya kaza za a kawo musu kofi kaza amma Allah ya faɗi abinci din ba abinci din wancan ayar nan ta sauke zuƙuru Allah ya faɗi shi a taƙaice anan ya ce yufafu alaihim bisihatin min zahabin wa akwa a san ya faɗi za a ta kai kawo ana kawo musu farantai na abinci na zinari sai ce fiya wani su yi an fusta amma a nan Allah ta abubuwan sha ne ya taƙaita a kansu wa ya rufa alaihi wildanan mukalladun sannan baya da hidiman nan fa akwai waɗansu yara ya dufu alaihim za a su dinga kai kawo a kansu wasu yara kan kana wildan jam'i ne na walid ko alwalid kuma yaro kenan kamar sabuwar haihuwa to ana nufin yara hadimai man kananan yara su za su dinga su hidima saboda wato akwai jin daɗi na musamman a cikin yaro karamin yaro wanda bai bai zama bayan ya yi hankali ba ya dinga kai kawo kuma yana maka abin da kake so to wannan akwai jin daɗi na musamman a ga yara kankana suna kai kawo wanda shi yasa har a za ka ga al'ada ce ta manya akan kawo musu jikoki saboda suna zaune nan su ta wasa a kansu wannan ya ɗauki kaza wannan ya jefo kaza wannan duk da ke su akwai yanayi na fitina amma shi wannan datti da daɗi yake bi ya da yaran sai kai kawo a gabansa to wannan akwai nau'i na jin daɗi a rai sai ta Allah ta sa hadima aljannan nan a siffa shi ta yara amma yara ne mulhamai wanda an kinta musu duk abin da yake shi ake bukata to wannan kuma yara mukallabi sifatul wildan yara ne da za a dawamar da su ma'anan mukallabin nan ai ai la yashbu yaran ba za su yi farfara ba iyakar zama aljanna ba su girma ba iyakar rayuwar da za ta aljanna tunda ba ta da iyaka to wannan yara babu can da za a ga sun girma haka za su tsari haka za su tsima ma har iya zaman da za a yi aljanna wanda ba shi da iya shi ne ma'anar mukallabin nan da mun zama aljanna ya san ba zai kare ba to ana mukallabin nan ai mukalladuna yaran za su dawwama wannan fisha ba za su dawwama a cikin wannan yaran fadin ba za a ga sun canza sun zama manya ba su su wannan yaran su da kai kawo su da musu hidima idan ra'aytahu idan ka ga wannan yaran da za su dinga yin aljanna hidima asibtahum sai ka zaci wannan yaran libusinin saboda kyan su wanti sharuhun fil hidima da kuma yadda za su warwatsu suna yin hidima sai ka zaci lu'ulu'an mansura kai ka ɗauka wani zinare ne irin na lu'ulu'un nan mansuran wanda aka daidaita shi a guri mai kyau yadda yara suna ta kai kawo saboda kyallin jikinsu kamar diamond ne mai kyalli mansuran wanda aka warwatsa shi ni filti ni aka warwatsa a cikin zirinsa kamar wata sarƙa ce aka yi ta diamond ne a cikin zirin duk diamond ne a jajjere za ga tana ta tsalli za ka yaran za a dace a wawwatse a guri kamar da yanzu irin gidaje ne da fadar mulki na duniya wanda shi dai mana ita muke kalla to ga fadar mulki na duniya za ga dukkanin guraren tabawa dukkan wani gun karfe an sa wata kala mai kama da kalar diamond mai kama da kala ta ta zinari saboda ya fi ɗaukar idan ya ban sha'awa to za a yi a wawwatse gun yayi wannan gwandin din to zai ba da sha'awa to su ma yaran ya su a watse za ka ma wannan zinari ne da aka kai da kashi a ko'ina amin sulfihi ko kuma wanda ya shiro shi daga cikin kwansan shi ko huwa hasan min fi jarir zalik to wannan ya ko wanne kyau wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وهلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا
وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا الله وإذا رأيت idan ka da samma can ko ta ce samma suna da ke nufi yana nufin almakamul ba'id ko zarafi ne zarfin lil makamul ba'id wato idan ka da can ina ne can din Allah ya nufin lahiran nan saboda ba ganta ba aljanna da ake ta tuffantawa ko to idan da za ka ganta wannan kuma idan ra'aitan da wa aiki to shi wannan da yayi mota da yayi muta'ayyini ba ana nufin wane ban da wane ba kawai kullum wata ta talabin nazar idan muka da gani a yanzu duk mai gani da Allah zai nuna ba ka can gidan aljanna wajattar ru'ya ta minka fijin da za ka yi ta a wata ranka da a nuna maka ya aljanna ta gano ra'aita da ima lalle ka da za ka ga jawabu idza da za ka ga na'iman da za ka ga wata iriyar ni'ima la yusuf ni'imar da mutum ba zai iya siffanta ta ba wa mulkan kabira da za ka ga wani yanayi na mulki mai girman gaske wasu amma yalwaci na ga ya rabu irin mulkin da ba shi da iyaka wanda ba saba bane irin sama saboda ƙarshen jin daɗi na rayuwar duniya shine yanayin masu mulki to yana sai Allah ya sanya yanayin aljanna ko wadan aljanna gidansa kamar masarauta ce yana yin mulki ne a cikin wannan hadumai malamai suka ko wadan aljanna a gidansa idan da zai zagaya zai yin tafiyar masiratu alfu am tafiyar da in anan ne aka hawo dubu ta an shekara dubu za a je ƙarshe a iya gidansa sai ya tafi da ta shekara dubu zai je karshe sannan tun daga farkon gidan nan har karshe duk inda waɗannan yaran ne masu hidima suke yin sa kowanne ne masa hidima har yake inda zai inda zai je ka ga wannan ai ba yadda za ka iya kanta wannan mulki idan Allah ya mulkan kabiran wani irin yanayin mulki ne mai girma wanda ba wani ya mutum ya gane shi ba sai a take ta da Allah ya ji mana kawai fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun ba wanda ya taba sanin abin da Allah ya tanada a aljanna na jin daɗi babu wanda ya san wannan abu annabi kuma sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ya karanta wannan ayat ita fil jannati ma la aynun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi basharin qat a aljanna Allah ya tanada abin da ba wani ido da ya taba ganin irin ba wani kunne da ya taba jin a labarin irin wannan ni'ima sannan a zuciyar dan adam ma bai taba darsuwa a ran dan adam ma haka zai yi ba haka aljanna take to Allah ya kawai sun ahalinta Allah ya ce alihim siyabu sundusi alihim din nan an karanta ta fuskoki da dama an karanta shi da yiwa ya din fasiha ko aliyahu kira a kufiyawa kenan aliyahu wato zai zama na wato kamar sifa ce ta wato tamma din nan wa idza ra'aita tamma idan ga can aljanna to ra'aita na'iman aliyahu za ka ga a samaniyar su ga yadda suke zai zama sifar sani ko kuma zai zama na a kira'ar da maganiyawa suke su kuma alihi da yi da yadin nasu ba zai zama mutunta ne kenan alihi ya bi su duku shine kabari wato alihi abin da yake a samaniyar ma'ana ma ya abin da zai hau kansu kamar me kenan ana nufin irin tufafin da aka dinga daurawa da aka yi a jikin shi shine alihi ai fawqahu fa nasmuhu ala zarfiyya ko na ce alihi zarfi kenan za ta ga fa huwa kamarun limubtada'i ba'adahu wa fi qira'atin biskulil ya' ita ce tamu kira'a aliyin mubtada ne ma ba da mukabaru aliyin siyabu sundusin ko shi kan siyabu sundusin din an karanta shi da fuskoki dama akwai siyabu sundusin nam akwai siyabu sundusin duk siyabu sundusin ne sai dai kudurun da rufa'a da kuma kudurin da kisra ko aliyin siyabu sundusin kudurun wa istabraqun ko kuma siyabu sundusin kudurun wa istabraqin kirawo'i ne da yawa aka yi ayar wato ya danganci kawai dai makomin lera ba abin da da take nufi shine abin da yake akan ƴan aljanna da fati abin da za a gani akan su sun sa ma'ana ba akan su ma'ana alaihi ai ala ajtamin menene a jikin su to za ka ga siyamu sundus tufafi ne irin na sundus din nan sundus din ne yake ai alhari alhari din ma wata sai addibat babban wato alhari shine wanda yake mai kauri shine as-sundus asalin wannan kalmar fa ta larabawa ce ba tana nufin wani tufafi ne mai kauri kuma mai tantsi irin na suna ta mai sundu to daga baya ya zama ya samu canji laraba sun an rabo shi daga yaren da ba nasu ba ya zama da sundus kuma sai ya zama da kalmar a ce mata sundus ya yi tsaho za ka sace wani ya zama da sundus ya zama haka ake faɗar shi arin a sundus wato shine alhariri mai kauri mai turiri mai kauri wanda duk yana da abin da ta shata kamar kamar shafaf irin wanda ana iya kallon ciki kamar sharshara haka amma kuma yana da kauri to shine shine sundus al istabaru kuma shine wanda shi kuma mai tiriri wanda shi ba shi da kauri amma tana mai shatan ne wanda ana kallon ciki da wani sharshara kenan to arin irin da su tiya ba su irin tafafin ne na wannan alhariri mai kauri kudur wanda ke kore saboda shi kuma siffar kaya masu kore ya fi ban sha'awa a ido wajen gani masu kore da tuwa bayan aljanna da irin haka yake ya musu bisul khudr wa istabrakin da kuma mai siriri din biljar shi ne ma da mu zamina diba diba ne wanda ke mai kauri fa huwa al-bada'in shine na ciki wa sundusu az-zaha'ir shi ne sundusu mai kauri shine na sama a fi qira'atin asma bi qira'atihi ma ko wato sabanin a ce siyamu sundusul khudr wa istabrakin ne kenan kamar yadda muka faɗa wa fi qira'ati raf'ihi ma kawai duka a ce siyabu sundusun kudurun wa istabraqun wa fi ukhra bi jarri ma akwai siyabu sundusin kudurin wa istabraqun jira maddik na atini kenan wannan wajen ne irabun aya kenan amma da sufa ne na kayan sawa na yan aljanna wanda kaya ne a wanda yake mai kauri na alhariri da kuma mai siriri na alhariri wa kullu asawira min shidda sannan kuma za a sa musu ado za a musu ado kullu wato fi'ili ne na daga at-tahliya wato za a ba su al-hilya za a sa musu kayan na kayan ado da wani a kayan kawa ita kuma al irin wannan kayan kawa din al-hilya shine dukkanin kayan da ba kala ɗaya mutum yake sawa ba idan mutum ya sa na ɗaya to akwai wani kalar da mutum zai sa a sama ma halla adu ma ko kal'afa shine wannan kayan ta al-hulla to za a yi musu ado da asawira kayayyakin kawa min siddati za a musu ado da asawira kayayyaki na awarwaraye min fiddatin na ainihin azurfa sa a warwaro mun san kamar ba al'adar maza ba ce ba to amma maza suna sawa sai dai ya zamana kamar wato kawai abu ne na al'ada a wurin mu al'ummar mu namiji ko da mai mulki ne baya sa a warwaro amma sai a gurin larabawa musamman su larabawa duka kan da qur'ani yake sauka da kafin lokacin al'ada su ne sa awarwaro to wannan abu ne na ainihin mulki ba ma larabawa kabilu farare za mu ji a hadisin hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga Surah bin Malik cewa akwai lokacin da kaifa bika idza ulbita suwara kisra za ka samu kanka gashi an dauki awarwaron kisra an samu to su wannan awarwaron alama ce ta mulki za mu ji a qur'ani ma a can a fata zuhur Allah yana faɗan kafiran mata suna yin wa annabi izini cewa in annabi ne falaula ulqi alaihi asairatun min zahab me yasa idan annabi in annabin gaske ne ya gan shi an ba shi awarwaraye na zinare ya sa ba da za mu gane kaga dan lelan Allah ne gashi yana ta kayan jin daɗi to to su abu su sa awarwaro abu ne na ni'ima da sai masu mulki da madaukaka kamar yadda mu ma muke sa agogo yanzu amma ga shi agogo yana da fa'ida na lokaci to su wannan awarwaron ba fa'ida shi ne kawai nau'i ne na abu kamar yadda sai ta dan kunne to namiji ma yakan sa wannan arwarayen a hannu na zinare amma yana nufin mulki ko arziki to a aljanna Allah zai yi aljanna irin wannan wa kullu asawira min sidda za a yi musu ado za a sa musu al'asawir wannan awarwaraye min siddatin na zinare wa fi mawdu'in akhar min zahab a wani gurin kuma a sa musu anan an ce na azurfa a wani gurin kuma za ka ji na zinare ne lil izan bi annahu yuhallana min an-naw'ayn ma'a wato za a sa musu na zinare da na azurfa din baki daya a mafarrada ko daban-daban duk irin wanda mutum yake so haka zai gani wa saqahum rabbuhum sharaban tahura ubangiji su zai shayar da su wani irin abin sha tahuran wannan jimlar kamar tazgili ce ba na tazgili shine an gama faɗan abin sha din to sai a kawo wata an kawo wata jumla ne da ta zama kamar geza ta rufe wancan labarin za a ba su giya a sa mata nisbin kafar a sa mata nisbin kaza to sai aka rufe zancen abin sha din da wata kalma wata ta tattara komai ce a tazni ala ta wa saqahu rabbuhu sharaban dawl kaga duk wannan abubuwan sha din ubangijin su ne zai shayar da su kaga da ta wa saqahu rabbuhu to ka san wannan abin sha din mai girma ne ba abin sha ne mai maye ba ba abin sha ne da za a hauka ba wannan haka ya tattara fadin Allah a tada shi ala fi ha gaulu walahu an ayyuka babu ciwon kai ba fita daga hankali ba buwa kai a kasa kina ta ubangijin su mai kansu shi ya ba su kaga wannan abin sha din mai kyau ne na musamman sai sai Allah sai kara sai ce sharaban tahura wannan abin sha ne tsarkakacce da ba kazanta mutum ba zai sha ya je ya fitar da hankalinsa ya fi tsari bai sani ba ya ringa bar kansa ko ya rusu duk babu wannan saboda wannan abin sha ne tsarkakacce da ubangiji ba su to da haka wannan jumlar waka qawu rabbu sharaban tahura ta ziki ta rufe labarin sha duk wannan ne wanda ake na abin sha kaza da kaza to daga nan an gama shi wata qawu rabbuhum sharaban tahura mubalagatan fi daharati wanda zabatu ya kai karshe abin shan da Allah zai ba su duk la ta samu duniya kai fa fatan ba irin na duniya bane ba
إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا
إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا أجي أعرفي قالت إن هذا للي ونا هذا اللي ونا أبو أنبتو دار فلا أعزنا على ذلك هذا قالت ونا أبو دار فلا أبو أنبتنا كان لكم wannan abu ne da ya tabbata gare ku kaga sai aka ittihamin kana wannan kana kaga da ce ana ta wani wannan ittiham an cuce ta ne ko ba mu tawa da za ta inna hadha jazaa'an lakum yayi la ya mutu dai sai ka ga wannan ayat inna hadha kana lakum jazaa'a to me ittihamin alkainuna to da nuna wannan abu abu ne da aka ba shi bisa da cancanta sun cancanci a basu saboda da bambanci tsakanin mutum ya ba cancanta a basan da ya ma cutar kana jin wannan abin ɗan wani abu ne na taimaka maka zai iya ma gori a kai ganin da masa ne baka ba wani abu da kai na cancanta ba kawai ya ga dama ya maka to wannan ɗayar ba za ka dinga karɓar wannan abu ne kana ɗari ɗari idan abin amfani ne to kana a ɗari ɗari ne saboda kana ganin wata rangwami wanda zai baya wata za a ce wannan abin kai dandan naka baka ba naka bane to amma daga sa kana mai nuna alkainuna wato wannan abin duka da cancanta na kulu ba wani gori zai yi baya ba kuma kun samu ne don ba ku da a kun cancance shi abin da kai na bin Allah ya sa wannan abin na ku ne mallakar ku ne saboda ka babu wani fargaba babu da harka ne to suna ma'ana kawo kana ana kana lakum jaza'an na ku ne wannan jaza'an wato wato wannan jaza'an zai iya zama na maf'ulun la ajlihi wato an ba ku shine min ajlil jaza an tana da muku wannan ne saboda sakamako na ayyuka da kai na alheri a duniya wa kana ta'ayukum mashkura sannan kuma wannan ayyuka da kai a duniya ai ayyukan ku mashkuran abubuwa ne da ya cancanci a gode musu to shi sa ubangiji kun yi aikin da daman ayyuka ne da sun cancanci za a iya gode wa inda yake to wannan sakamakon Allah ya gode wa aikin da kai ne musu sakamako إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا وفي الله سبحانه وتعالى شكم يداو يوى النبي تسلية da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam muladafa tana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya manzon Allah wannan Qur'ani da kake karantawa wannan da abin da zai fada saboda daga wannan tasniyar Allah zai share manzon Allah hawaye ne na masu karetawa saboda surar baki da yanta ai an kawo ta ne tun a farkon faɗa don a yi shagubewa masu ƙarya ta tashi shi ta Allah ba ni na halice ku daga babu yadda na halice ku daga babu nan a farko da babu ku aka yi kuɗin nan haka za a dawo da kuma bayan da bayan kun kare ku bayan na halice ku kuma Allah ya faɗi cewa na nuna muku hanyar shirya ko wani ɗan mai kyau ko mara kyau wanda ya mara kyau zan mai azaba wanda ya mai kyau da Allah ya sifa da wannan lada duk wannan ana ne don yin shagubewa wanda suka ba hanya mara kyau din nan kafirai wanda ta ƙare ta annabi to bayan Allah ya gama ba da wannan labarin an gama musu wannan shagube na ba za ku samu wannan ladan ba ku ga san za a saku a cikin salatu da wa'ada lalan wata irin din nan bayan Allah ya ce Allah ya san manzon Allah to ya manzon Allah ka kunsu ka kwantar da hankalinka wannan Qur'ani da suke karetawa da yake da wannan bayanan gaske ne ni ne suka makanci ka samu nutsuwa wannan tsarta da suke yi kar ta sa ka ji wani karaya kar ta sa himma ka fargu ka samu kwanciyar hankali ni ne suka maka da shi haka abu yake ko da sun karanta wannan bai kore gaskiyar cewa Allah ne ya kawo shi ba sai ka ji Allah kawo wannan inna nahnu nazzalna alayka qur'ana tanzila shi da munasaba zuwa aya ala ya manzon Allah mu ne kida Allah sai ya ƙara tabbatar da wannan inna din da nahnu mu ne inna mu ne nahnu mu wannan inda Allah ta'kidul lismi annako aw fasl mu dinnan nazzalna alayka qur'ana tanzila mu ne saukan ma da wannan alqur'ani tanzila saukowa dinnan na daban-daban shi ma nan da ka tanzila din ma'ana ba to dai ba saukowa na daban-daban duk ana yawan da alkasiliya yadda aka saukan ma cikin nan a hankali a hankali sai izgili haka aiki yake haka Allah ya ga dama haka Allah ya so da kamar Allah ka gobe wannan ni'ima ita ce wa hasada nazzalna wa tanzila khabar an ai fassara wa rarrabe shi wa lam nazlu jumlatan wahida ba mu sauke shi so ɗaya ba saboda haka fasbir فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا fasbir li hukmi rabbik kai hakuri ya manzon Allah nan ma'ana haƙurin ana nufin me wato asabar ala tahammuli azabu ka jure wa duk abin da za ta ji sun faɗa duk abin da za su faɗa na ƙaretawa da yin izgili ka jure ya manzo Allah ka yi haƙuri wannan ƙaretawa da za su yi Allah ne ya hukunta ka sai ya faru sai Allah sai ce wa wannan lamarin fasbiri li yakum ya rabbika ka yi wa hukuncin Allah haƙuri ne hukuncin Allah din shine kai kana shiryar da su su ko suna ƙaretawa to wannan hukuncin Allah ne Allah ne ya tsara haka to ka yi haƙuri ka jure wa hukuncin Allah bi tabligi risalatihi sai ya zata haƙurin shi da ta ci gaba da isar da wannan aikin kada himmar ka tayi rauni ya manzon Allah wala tud'i minhum asman kada ka bi me a da'a a da'a yana nufin wato ittiba'il maqlubi fi ma talab mutum ne ne mutai wani abu sai ka aikata abin da yana da shine da'a to su kullum sai ya manzon Allah ka daina zagin goma kan mu ka zai saba kan da ya mutu ba mu ma sai mu dawo bi rana ko da rana ɗaya ne wata rana dai ka bi ka dai zaga mu kan mu ma sai mu bi ta wa dulatu bihi musayrihi min ko to kar ka bi abin da suke faɗa la ta bi minhum asiman kar ka bi kowa a cikin su asiman aw kabura kar ka bi wannan mutumin banzan mai yawan aikata zulubai kar ka bi shi aw kabura ko dai mutumin banzan mai yawan kafircewa duk alherin da ya samu kar ka bi shi wannan daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wanda suke a lokacin sun san wa ake nufi al'atin akwai wani wani mutum a lokacin utbat bin walid mutum ne wanda ya kai mutuka wajen aikata fajirci duk abin saban Allah duk abin fajirci baya dan tsayin aikata kowane abu na rasin hankali saboda shi abu na saban Allah ko da ba a lokacin addini bane sunan sa fajirci saboda me yi ya san abu ne wanda ba na kamala ba to shi baya dan tsayin duk wani abu na fasikanci duk wani abu na rashin mutunci ba ya tsintsin aikatawa kana la yataharraju an alwuqu'ati alma'asif shine utbat bin alwalid sannan akwai wani ɗaya shi ko mai kudin gaske ne kullum yana tinkaho da arziki saboda haka duk abin da aka wada yana yin dagawa baya ainihin rusuna wa kowace irin gaskiya shine wa shine al-walid bin al-mughira shine Allah ya ce manzo Allah karka bi wasu mutane guda biyu wannan ne yawan zunubi da wannan ne yawan butulci to daga nan wanda ta zuwa Qur'ani a tsawon manzo Allah sun yi sun san ana nufin al-asif ana nufin utbah bin al-walid al-kafur ana nufin walid bin al-mughira dan shine a cikin sura mudaffir Allah ya faɗa ko wa ma hasu lahu tamida ko wanda Allah ya faɗa din nan cewa Allah ya ba shi wajen alkilahu malan mamduda Allah ya ba shi dukiya mai yawan gaske an ba shi ƴaƴa wa bani da shuhuda an ba shi ƴaƴa da yawan gaske arzikin sa mai yawan gaske kuma hatta lahu tarbida an shan kudin rin dadin duniya sai mun da haka dai hanyar da zai cuci wani ya samu kudi sai yayi ta ay summa yatmau an azi kullum kuma duk inda ya cuci wani ya ƙara yawan kudin sai yayi shine walid bin al-mughira sai Allah ya mai mutunce wa nima in ban da mutunce wa nima kai kake da dukiya da ba irin ka amma ta ka turmushe wanda bai da shi daga ƙara kuɗi sun sa da Allah ya ce wala ta dai minhum asin karka bi wancan wanda kullum aikin sa aikin banza din an san ofar da wani Allah ya yi au kafuran ko wancan mutumin karka bi shi an san wani zai mujira kuma yayi daidai su ne waɗanda suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su biyu shi Utba ya ce wa manzon Allah ni ina da ƴaƴa ka san duk garin nan kowa so yake ya yi surkuta da ni ƴaƴa na sun da ƴaƴan kowa so ka zo a cikin ƴaƴa na ka zaɓi wanda kake so na baka amma da ka daina wannan wa'azi shi kuma wali din yace manzo Allah ni ba san ba da kai ni kudi zan tara ka duk da duk mutanen maka duk matasan garin nan ba mu kudin ka da baka amma ka daina wannan dawa shi ne kuma suka ga manzo Allah haka to kaga wannan ayat ta yi daidai da abin da suke nema Allah yana ga manzo Allah karka ba abin da suke nema inna la nazzalna alayka qur'ana tanzila mun maka nema da tafi da abin da suke nufi shine mun ta da alqur'ani sannan ka jure abin da suke yi wala tu'i minhum asima karka bi wancan wanda kowa ya san mutumin banza ne an kafura ko kuma wancan mai yawan butun cewa da kowa ya san butuli ne shi a niyyar da aka yi kar ka ba wanda suke nema nan ka gani yace utu masjidin rabi wal walid bin mugira qala lin nabi shi ya fito a nan yaji ana hada al'amur kabar wanda abu da suke kai wa yajudu an yulala kullu asimin katif sannan kuma lafazin alqur'ani wannan dilala farko su ake nufi amma ad-dalala al'amma tana nufin kullu asimin wa kafa wa katif duk mutumin banza ba kai ba shi duk mutum butuli ba kai ba shi ba bayan shi kadai ne la turi ahaduhuma ayyan kana karka bi kowanne fi ma da aka ilayhi min ismin aw kufr duk wanda ya kira ka abubuwa na ba zai da karka bi shi
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا wazkur isma rabbika ka ci gaba da ambatan sunan ubangiji ka ya manzon Allah fi salati a cikin sallah bukuratan wa asilan safiya da maraici yani al-fajr wa dhuhr wal asr wannan aya tana cikin ayoyin da malamai suka fassara cewa ta faɗi as-salawatul khams Allah kai manzo Allah ka cigaba da ambaton ubangijinka bukuratan da safe albukura shine ne shine lokacin safiya sallar asuba kenan wa asira al-asir kuma shine lokacin al-ashi lokacin maraice sallar azhar da asar tana nan gurin sannan wa min al-layl fasjud lahu dare magarba da isha ko to wasu malamai sun ce wannan ayar tana nufin as-salawatul khams sannan idan an buga yan tafsirin ma ba fata as-salawatul khams ba tunda zamu kalla surar ta makashi lokacin da ta yi lawa fardu as-salawatul khams to ana nufin dai manzo Allah ya turba da zikirin Allah a dukkanin lokutan sa na rana kamar yadda Allah yake faɗi a wasu ayoyin irin wannan irin su aqim salata dara a tarafai nahari wa zulfan min al-layl ko innal hasanati yuzhibna ko wani lokaci ka turba da sallolin nafil kullu fa sai zikirin Allah ومن الليل فاسجد له ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن الليل هذا من لوكاشن دري شي ما اسكن دري فاسجد له كدنga yi wa Allah sujada yani al-maghrib wal isha ay sallar magriba da isha ta shigo a sannan wa sabbihu ka dinga tsarkake wa ubangiji lailan da wilan dare mai tsaho ma'ana lokacin mai tsaho kai kayin tasbih kana tsarkake ubangiji ay sallu ta dawwa a cikin kamar ta kaddama kamar da muka ji a suratul muzammil ko sunni aw rusuni illa ka raba garin ka uku ko ka raba shi biyu ko ka raba shi uku ka so biyu bisa uku kai wato dai ka dauki lokaci mai tsaho kuma laila illa qalilan ko nisfahu aw rusuhu qalilan ka dau annabi ka dau lokaci mai tsawo da dare kai kai salloli kai kai zikirin Allah inna haula'i إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا inna haula'i yuhibbuna al'ajilata wa yadhuruna wara'ahum yawman thaqila inna haula'i wa amtananka wadannan suwa duk da kaga haula'i amma bata koma غير معارف الى ما سبق ذكره dole ka dawo ulaya qur'ani amma ba kai ta koma waɗansu mutane da an ba da labarin su ba su tana nufin kafiran maka a lokacin tana da kawai kafirai duk inda ka bi ta qur'ani kamar irin su fa in yakfur biha haula'i har ba faɗo mutane ba Allah yana faɗin fa annabawa ne fa a cikin wata kafin sanan nan da annabawa da yawa an faɗa an ce manzo Allah ya koyi da su sai Allah ya ce fa in yakfur biha haula'i idan wancan sun sun karyata wannan shari'ar ta annabawa da suka yi fakar wakal na biha qauman nasu biha to haula'i tana nufin tana nufin kafirai to duk inda ka ji haula'i amma a baya ba faɗo su mutane ba a Qur'ani to wannan haula'i tana nufin kafirai na maka a lokacin to inna haula'i har an ba an gama labarin aljanna ne sai kuma aka zo aka ba manzon Allah wato tasliya da an sarfa mai da alqur'ani sai aka ba shi labarin ta debi wasu mutane guda biyu kaga da wannan mutane guda biyun nan da su ake nufi da ta ce inna hazain da ta ce inna hazain kana ta inna haulai an kafiran maka waɗannan kafirai na maka na lokacin da kuma kafiran duniya na duka ne yanzu yuhibbuna al'ajilata su abin da ya ta kauracewa wannan zikirin yuhibbuna al-ajila su sun kasance suna kan magaggauciya ne ai ad-dunya duniya sannan kuma wa yajaruna wara'ahum yawman thaqila suna barin wara'ahum suna barin yawman thaqila suna barin wata rana mai nauyi wara'ahum a bayan su al-wara malamai suna bayyana ta suna fasara ta da min al-abdad kalmomin da suke nufin kishiya da kishiya tana nufin baya tana nufin gaba saboda kusan zamu da istimalin ta ma a Qur'ani duka kamar yana nufin gaba ne wa yazaruna wara'ahum yawman thaqila ta gaba ne ko kamar irin su wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasban kana gaba ne to dole kaje wara tana nufin gaba amma kalmar kana wara a baya take nufi to suna ka sai malamai suka fassara ta da tana da cikin al'abda tana nufin gaba tana nufin baya ya danganci mawkiyinta a jumla to amma wasu daga malamai na luga sun ce a'a tana nufin dai alwara baya saboda alwara din anan yana nufin mawara aka nuna alwaka saboda yanzu a duniya ga ka akwai lokacin wanda zai zama bayan wannan kaga lokacin da zama ba yanzu da shi wanda ke alhadis to bayan shi sai wannan ya kare sannan ne kaga ya zama a bayan wannan ne saboda alwara tana nan a ma'anarta na baya a hakikan ma ba addar ba ce yake saboda haka duniya hadira ce ranar lahira kuma sai bayan an gama wannan ranar zata saboda sai Allah ya fita ta da alwara to suna kan duniya amma wa yazaru da wara'ahum yawma suna barin wata babbar rana sakilar rana mai nauyi ai shadidar rana mai tsanani wannan asaqil ana siffanta da abu wahala da abu da wani abu ne wanda ke mai tsauri da wahala da sukar ko kamar qur'ani ma Allah yana cewa inna samirti alayka qawlan saqilan ko abu mai wahala kamar ranar lahira akwai wahalhalu da yawa a gurin kafirai da masu Allah to su wadannan kafirai suna kan duniya ne saboda sun ganta ga ta yanzu suna ciki amma sun bar rana mai tsanani la ya awon lahu ba ta yin aiki da tare da wannan rana
نحن خلقناهم وجددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا sannan wai zaruna wara'ahum tana da wata fasara ta uku ma'ana tana da fasara ta ma'ana ma'ana ba fasara ta zahirin ma wai zaruna ba wai zaruna ma'ana suna bar wara'ahu bayan suna barin sa ba ta yi mata aiki ba ku fasara ta ma'ana ma'ana wa yanzu wara'ahu kamar yambazuna ha khalfa zuhurin kamar mutum ne kamar tamsiri ne kamar wani abu ne da mutum ya raina ya dauki ya jefa shi a baya kamar yadda Allah ya faɗa na bada fariqun min alladhina utul kitaba kitaba Allah wara'a zuhurin abin da tun bai daba sai ya dauki shi ya jefa da shi a bayan sa ma'ana bai ita ma ya kalle shi balle ya kira to su sun sa duniya a gaba ita ce kalla ita ce aiki lahira ko sun ɗauke ta da labarinsa sun jefa shi a baya saboda musu yadda ba sai Allah to na hannu khalaqnahum to wannan na hannu khalaqnahum wa shadadna asrahum wato kamar wato jumla ce misalafa sabuwa amma tana a babin tahadi kamar ba su tsoro to wanda yake son duniya son duniya ya tare watsi da lahira to ya sani cewa na hannu khalaqnahum mu muka halicce shi ya samu kansa a duniya din ma wasadadna atrahu kuma a duniyar nan muke musu halittar da abun mamakin ta bai gaza abun mamakin ta wallahi ra din ba to ba halitta shi haka nan shadadna mun tsananta ma'ana ashad shine wato wato shaddul khilqa din mu muka daddaura halittar sa kamar yanzu abu ne za ka kera ka sa noti ka sa igiya ka daura to ashad din rabbul khilqa muka daura wancan jijiyar muka daura wancan nawo muka jira kashi anan shine wato ashad din yanzu idan da za a nuna maka iya tafin hannunka ainihin jijiyoyi da inda aka hada wannan gabar tayi nan wannan ji tayi nan an tsora wannan zuwa nan sai ka gani to za ka yi mamakin ya aka yi wannan aiki ya faru iya tafin hannunka kawai to balle a zo kan biyoyinka akwai manyan biyoyi da manzon Allah ba cewa dan adam an halicce shi ne ko da ibn adama ala ala talatu ne aka yi shi dan adam ayyuka ya kan biyoyi 360 wato wannan daga sun din ba su ne dukkanin mutum mutum lafiyan ainihin dan adam da su wannan su ne kamar joyin kamar nan kaga za da gaba kaza kana kallon gabar da hannunka mahaɗa ce wannan joyin ake ce mata amma wace asalin gaɓoɓin ka masu yawa to wannan joyin joyin joyin guda ɗari uku da sittin to amma a ƙanƙanan gaɓoɓi guri guri guri jijiyoyi wannan ta haɗu da wannan ta haɗu da wannan to wannan nan ta haɗu da sun fi dubu sun fi dubu saka a iya hannunka a iya hannunka sun fi ɗari a iya hannunka tafin hannunka ma sun fi ɗari to wannan wannan gabar da in tafi wannan DJ an tsoro ta tsoro da kaza yanzu abin da ya fi komai ba ka mamaki tafin kafarka tafin kafarka da kake takawa jijiyoyin da suke karkashin tafin kafarka shi ta Allah ya yi fata kafa mai kauri mai kaushi da iya haɗe abubuwa in ba masu ƙarfin gaske ba saboda baki ɗaya jijiyoyin kafarka Allah ya ɗauko asalinsa ya tun daga cikin ƙwaƙwalwarka tun da ƙwaƙwalwa ba wani jijiya a ƙasa face sai asalinta da kwakwalwa ya so tun da kwakwalwa suka so wani jijiyoyi sannan bayan nan wani gurin mai haɗarin gaske shine dubura duburan ɗan adam shi ma Allah ya sa wani gari ne da Allah ya sa mahaɗa ce ta wasu irin jijiyoyi wanda babu wani likitanci da ita gani jijiyoyi da su ma a harhaɗe wanda shi ya zama gurin ya zama da shi ma makasa ne idan mutum ya samu matsala yanzu da mutum ya samu da wani batir ya ba shi illa a dubura sai zama shi ne ajalinsa saboda jijiyoyin masu tsauri da hadari to wannan irin jijiyoyi wani ya tsawar daga can wani Allah ya tsawar shi a can to su Allah ya faɗa anan washadarna asrahu mu muka tsananta daure waɗannan gaɓoɓin muka daure wannan jijiyoyi don muka musu wannan aiki abin mamakin wannan kuwa ya wuce abin mamakin tashi saboda tashi kamar da kullum Allah yake ba mu tsada Qur'ani abu ne da an taɓa yi tacewa kawai za a dawo da abin za a amma wannan babu ce aka kirkira abin daga ita aka samu akai to ne ba abin mamaki ita Allah ana ce na hana khalaqnahum to su da suke mutu ranar alkiyama tana ganin ba za a iya ba to yanzu mu muka yi jikin su da wannan abin mamaki sai Allah ya talmini amma talmini din kuma khafifan a ɓoye a guje ita wata da na asrahu muka ce ku tsaura jikin su da jijiyoyi ai a da'awu gabobin su kuma fasilahum da jijiyoyin su sai rarrabu wa ila shi'ina Allah ta idan mun so baddalna amsalahum tabdila da mun so za mu iya mutanya ja'alna amsalin za mu iya kawo badalin su amsalin filfilka za mu iya mutanya waɗansu halittun irin su tas badalan minu da an nuna da kawai sai mu halaka su tabbilan mu canja su wani iri ya canjawa wannan ta'akidin ne abinda Allah yake nufi in ya sha'i zubirku in Allah ya tafi da ku da Allah ta'ala la yasha zalika bai so bane shi ba tafi da ku ba wato nan malamai suna tattara wannan shi ma da abu guda biyu kawai ya shi na baddalla a tsalar su da ta yi musu din nan ko inda Allah ya so sai Allah ya tafiyar da su ba su iya halaka su sai ya halittu waɗansu mutanen irin su wanda su kuma za su yi imani kamar yadda Allah ya ya halaka mutanen annabi zuwa baki sai a Allah yana duk ya halaka duniya ko bayan an zarafin Allah sai sun ma'an zarafin na ba'adul baƙi duk wanda zarafin annabi zuwa duk an halaka duniya baki da sannan kuma Allah sai ya sake yin wasu sababbin halittar suka imani to wannan aya zai wa Allah yana nufin in Allah ya so zai iya tafi da su in ya sha an yuzukum wa ya'ti bi khalqin jari ya kawo wani halittun da ya fi imani ko kuma zai iya wa Allah ya wa idza shi'ina wannan idza shi'ina duka na farana al-yama idan muka so kamar yadda Allah faɗa ke dan a can ayar ne ta sura ko wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir mutanen da rubuta gidin nan idan Allah ya so ya hada kai kashe su Allah zai iya rana al-yama to wannan zai ra'ayi wata ce wato idan muka so baddalna amsalahu wato wannan yana nufin kenan Allah idan zai tashi halitta rana alkiyama zai yi tashi ne ba zai yi abin nan da muka ta faɗa ba zai yi jam'ul mutafarriqi bane akwai hanya ta farko jam'ul mutafarriqi wadansu malamai suna ganin kashin dan adam da jijiyoyinsa da nawa sai yake aika a bayan kasa ya lalace shi Allah zai tattaro da ko ina ya hada shi ya tashe shi wasu malamai suna ganin a haka Allah zai tashi wasu mara suna ganin a'a Allah zai yi sabuwar halitta ne ma'ana wannan dan adam din jikin dan adam daman ba shine ba ruhin dan adam shine dan adam to ruhin daman shi bai lalace ba jikin ne ya lalace to Allah zai sake yin wata sabuwar halitta amma irin jikin ka tas da komai naka irin sa tas ba abin da Allah ya canja wannan jikin Allah zai ƙara halittar wani makwafinsa sai ya ɗauko ruhu da sai ya sa to yana sawa ya zama kai tun da jikin daidai wa daida ɗin wancan da Allah ya lara ya ƙara ni shi Allah ya sake dawo da shi to shi Allah ya ce anan wa ina ce ina baddalna amsalan da mun fita da su za mu mutane wasu dukunkunan irin wanda sarki ya mu da koran nasu mu dawo da shi a ciki shi ma an yaka an sake dawo da kai dai dai an sake dawo da kai duk da yayi ko kuma wancan din a dauki wanda ya ɗaya ta din a da shi duk dai abin Allah kowanne ɗaya ɗaya ne kai din dai dan adam din shine wannan ruhu yana ajiye Allah zai dawo da shi to nan an an fassara aya da biyu nan wannan masu cewa Allah ya sake halitta shine kamar da Allah ya cewa wa nushi akum fi ma la ta'lamu za mu sake dawo da halittar ku a yadda ba ku sani ba wannan sabani ne guda biyu amma al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari Allah ya kara masa rahama da yadda shi ya zabi a wannan mas'alar shi ya zabi at-tawakkuf ya ce Allah dai zai sake halitta amma ba a sani ba zai dawo da wanda ya daidaice ne ko zai sabuwar halitta ne saboda wannan maganganun guda biyu kowanne ayoyin alqur'ani sun yi nuni a kansa idan sai ya zabi at-tawakkuf bai san wanne Allah zai ba shi dai abin da ya sani Allah dai zai sake yin halitta amma bai san kaifiyar ta yadda Allah zai yi ba
إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وإن هذه تذكرة وانا شايفة wata fazzalata ma'ana fazzalata shine baki ɗaya surar wannan inna hadhihi tazkira da shine natija duk wannan labaran duk abin da Allah ya dauko tun daga farkon surar da labaran halittar farko da labaran zuwa duniya yadda aka halicci mutum da labaran mutum a lahira da yadda makosa ya kasance duk abin da ake nufi da wannan shine mutum idan ya ji ya wa'azantu shine ta inna hadhihi haƙiƙa wannan duk abin ai a sura wannan labaran sura din ko kuma alquran dukkanin alqurani din tazkira ba na tazkira din shine at-tazkiratu lil insan fi ma afa an yakuna nasihu abin da wata ila mutum ya manta ko tunani ka bai bashi ba sai a fadakar da shi saboda a tazkira anan tana da ma'ana ta kamar al-mau'iza shi kuma al-mau'iza yana nufin wato al-kalamul hayy lil irshad wannan sai mai dan taushi mai daɗi saboda a fadakar da kai a shirye ka shine al-mau'iza in wani a tazkira abu ne da kamanta hankalinka bai zo ba a gaya maka shi to mutum bai tuno cewa kafin a yi shi babu shi ba Allah ta ya gane ilimin da mutum ya manta cewa fa da amani yake mutum ya manta cewa fa da tsoka ya zama a ciki mutum ya manta duk wannan daurin to sai Allah ya tabaka to duk abin da Allah ba da wannan labarin dalilin ba da shine ne shine fazata inna hadi tafsira duk wannan labarin sura tana tantar da mutum ake danne wa'azi ta ya halaka inna hadi tafsira aya idatul lil wa'azi ne bayi faman sha'a wanda ya so ittakhadha ila rabbi sabila duk wanda ya ga dama wanda wa'azin nan ya shige shi in ya so ittakhadha ila rabbi sabila to ya riki wata hanya ila rabbi zuwa ga ubangiji dariqan bi sadaqati ya kama wata hanya ta bin Allah hanya ko ana ana nufin tuba tunda an ce inna hadhihi tadhkira an tunatar da mutum ne abin da ya gafala to wanda ya gafala ba abin da yake so illa ya tuba menene tuba kuwa ina nufin al-iqla anil ma'siya mutum ya bar abin da yake na sabo da daga fala ya dawo ga Allah to ban sha ta kaba ila rabbi sabila inna sai ya zai kan hanya ga Allah shine an dari ta tauba wanda ya so wa'azin nan ya shige shi ina tun ya dawo hanya mai kyau to ya tuba ya komo ga Allah
وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما
to kaga nan aya guda biyu amma ta warware abubuwa da dama na shubuhohi marasa kyau Allah ya ce faman sha'a kaza ila rabbi sabila sai Allah kuma ce wa ma tasha'una illa an yasha Allah faman sha'a wannan ta kore shubhar jabariya cewa bawa ba shi da kasabi abin da Allah ya tsara dole shi za su saboda wanda ya samu kansa a sabo ba inda ya iya ba wanda ya ya fita daga kudura Allah al'abdu wujba wanda shi ake cewa aljabar ko alqawlu bil jabar bid'a ce a farkon musulunci a fara yin ta to wannan ayat ta kore wannan Allah ta faman sha'a wanda ya so ittaka duk wanda so ya tuba ya aike ta kaga Allah ya tabbatar wa da bawa yana da aiki da wannan faman sha'a wanda ya so ittaka so ya kama hanya da Allah sannan kuma wa mata sha'una shi kuma ne ya koma wa haqiqa shi kuma ya kore ya kore bid'ar qadar ya kore wannan bid'a ta cewa a ai bawa yana da zaɓin abin da zai akashin kansa shi ne ya tsara kansa rayuwa shi kuma ya tabbatar da mashi'ar Allah ita ce alhaki abin da ta nufa din Allah ne yake tabbatarwa to saboda haka nan yayi abun nan da a tare sai cewa mutum dole ya zama bainal jabar wal qadar dole ya yadda Allah ne yake juya shi kuma dole ya shi ma yana yin aikin ya zama ba jabare ya zama ba kadare bi ya hadi amma idan kai guda ɗaya ta halaka to wannan aya ta hade guda biyu bawa yana da zaɓi amma bawa ba shi da iko mustaqili ina bayan Allah ce wannan ya so ya yi aiki da Allah ta tare da cewa ba zai iya so din ba sai Allah ya so shine wa ma sha'una illa an yasha Allah amma ba ba wanda ita ya so ya aikata wani abu na kwarai illa an yasha Allah sai wanda Allah ya zaba ya so shi da shari'a to shine zai iya samun karfin aiki na gari to Allah ya samu na a ciki اتخاذ السبيل بالطاعة إلا أن يشاء الله ما عندك إقامة داء إلا أن يشاء الله ذلك سيدا الله ne ya so haka da gare shi Allah ya fada a cikin ayan nan ta wa alamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tushar man Allah yati ma min qalbin illa bayna isbu'ayn min asabi' ar-rahman babu wata zuciya ta wani bawa face sai wannan zuciya tana tsakanin hannaye in yatsu guda biyu na Allah in sha in Allah ya so ya tankwara ta ta yin abu mai kyau in Allah ya so ya tankwara ta ta yi abu mai kyau to wannan in ya tso guda biyu shi ne Abul Abbasi a shi Ahmad Tijani Allah kara masa yadda a cikin amsoshin sa ya ba da amsa cewa ba in ya tso bane wannan izu ainin ana nufin muta'alliqatul qudra da muta'alliqatul irada wato da abin da bawa zai yi sai idan kudura ta Allah Allah ya idza illa ba da an adara Allah na farko sai da Allah ya ba shi kudura da zai iya sannan kuma Allah ya yi irada aikin da gare shi Allah ya ba shi kudura sannan kuma Allah ya nufi aikin nan ya fito da gare shi to wannan muta'allika din zuciya tana karkashin wannan muta'allika na kudura da irada guda biyu in Allah ya ba shi kudura kuma ya nufi yayi sai yayi in kuma Allah bai ba shi kudura ko bai nufi yayi ba to ba zai iya yi ba to shine atbu aini shine in yatsu guda biyu ba wai zahirin dan yatsa kamar yadda muka sani ga dan adam to wannan aya tana da baka wa mata sha'una ba za ku iya so ku aikata alherin da illa in sha Allah sai idan Allah ya so inna Allah kana aliman hakima so daga bawa abin da yake ga bawa shine ma'ana yayi aiki na ga alqadah wannan tun a farkon musulunci ya so ya haifar da shuba a zuciyar wasu daga sahabbai ba wani abin sahabban manzon Allah sai a to idan bawa ba shi da ikon ya yi Allah ma a halitta Allah ya riga ya rubuta dan mai arziki da mara arziki to ya kula ya fatima al'amal to wannan aikin da muke nemi tunda Allah ma ya riga ya gama rubuta kowa da abin da zai Allah ya gama rubuta wannan mai rabo ne wannan mara rabo ne aikin da ake so ne sai manzo Allah sallama ya ba su amsa yace musu abin da yasa za su aiki Allah ya gama yin hukunci amma wannan hukuncin na Allah mu ba mu san shawa abu da gurin Allah din ne sai daga sanin cewa Allah ya nufa ko Allah ya baka dama wannan ba mu ne muka sani ba Allah din shi ne ya sani kai abin da yake a gare ka shine kai aiki ba da damar da kudur da wannan a gurin Allah ne abin Allah can a rubutunsa Allah ya sa ta yi ne to yin wannan aikin na gari shine zai ta ba da damar mu san cewa lalle kai kana son wanda Allah ya rubuta a mu ne zuwa ga Allah kullum yasabbu lima kulika lahu amma idan kake yin aiki na gari kai yin aiki mara kyau to wannan shi yake nuna alamar cewa Allah ya rubuta ka alayi marka kuma shi yake nuna alamar cewa Allah bai so ka da aiki na garin saka wannan mashi'a ta Allah ta Allah ce ba ta mu saka mun kawo mashi'a da ita za mu aiki saka mutum bai da dama ya dogara akan wannan kuma yake yin aiki mutum sai ya dogara akan ta haka mashi'a da nasa ikon mutum ne iya mutuka aikin alkhairi ya ga yana yin sa amma a kashin kanka a imaninka ka san cewa la ta taharraku zarratun illa bi izni iska ma ba ta kada ba sai Allah ya rufa balle kai saboda Allah ne yake yin komai amma aikin ka naka ne idan kai shi Allah ya baka lada wannan abu ne yana da cikin abubuwa masu zurfi na aqida wa ma ta'awuna illa an sha Allah inna Allah kana aliman Allah ya kasance aliman mai kai wa mutuka a can bi kalki Allah ya san komai na bayansa hakiman mai hikima ne bi fi'ili da abin da Allah ya aikata يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما ودخل من يشاء في رحمته الله سبحانه وتعالى شيء يكي شدد وند يسوء في رحمته الكرامة أين التي الجنة وهم المؤمنون سون المؤمنين والظالمين سكوا الظالمين ناسبه في علم مقدس أي أعد وتكفيره وأن والظالمين أما فتح من في أعد من جزوء أبايا وسكوا الظالمين أعد لهم عذابا أليما سوء بيتك أرحمها su ya tara da musu wata iri azaba ne aliyan mai raɗi yawan mai raɗi mai raɗawa a rayuwa wa humul kafirun ana nufin kafirin Allah ya kiyashe mu alhamdulillah amin